إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين آه إن شاء الله مغا رشيد الله سبحانه وتعالى حتى مركز أهل السنة والجماعة wanda ke gulkar kada abinan da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata daya ga wata na sha'aban hijira shekara 1447 wanda ya dace da 20 ga watan harku 2026 yau insha Allah za mu yi darasi na 67 cikin littafin fiƙin suna na sai da sabik insha Allah a darasi da ya gabata muna cikin assalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam bayani ya gabata kan cewa an so ko cewa mustahabbi ne a wa annabi salati a tahiya ta ƙarshe da ɗaya daga waɗannan sigogi masu zawwa mun ji siga ta farko ta abu mas'ud al-badari kaifa na maganar allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakata ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid wannan mun ji wannan siga yau insha Allah za mu yi siga ta biyu nan ne kenan harkon karatun yace wa an ka'ab ibn ujra qal qulna ya rasulullah sallam قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نسلي عليك قال فقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد siga ta biyu kenan wadda rahul jama'a ga wadda sun kawo shi sai yake cewa wa inna ma ka cikin sifasar na labani ya kawo wajen siga bakwai ko wanda ya kama da wasu daga ciki wannan kenan yace wa innama kanat as-salatu 'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam manduba wa laysat biwajibatin lima rawahu at-tirmidhi wa sahahu wa ahmad wa abu daud an fadalat ibn ubayd qala sami'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam rajulan yad'u fi salatihi فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما شاء الله bayani da ya kawo tarjama shi ta cewa wa annabi salati an so a cikin sallah ba wajibi bane ba dalilin ruwa da tirmizi ya ruto kuma ya inganta ruwaya haka imam ahmad ya ka ruwaya haka abu dawud daga fadalat ibn ubayd yana cewa sami'a annabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yad'u aw da gari fi salati gaido fi salati annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ji wani mutum yana addu'a a sallah to addu'a da yake yana bawan Allah falam falam yusalli ala annabi sallallahu alaihi wasallam bi ma annabi salati ba ya fara addu'a kai tsaye anan ne faqala annabi sallallahu alaihi wasallam ajjala hada wannan yayi gaugawa mana ya gaugawo kawo bukata kayan wa annabi salati addu'a kayan ma annabi salati yace ya gaugawa summa da'ahu annabi ya kirawo wannan bawan Allah da yaji yana wannan addu'a kayan mai salati yace mishi shi ga ko wani shi dai akan da wannan munasaba annabi yace musu idza salla ahadukum idan ɗayan ku ya salla falyabda bi tamidillahi wa sana alayhara gode ma Allah da yaban Allah thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam kuma yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u bima sha Allah ya addu'a da abin da yake so ya roki Allah me nan hujjar shi na sai kenan tunda inda haddo ne ne annabi zai ce sake to bai ce sake ba bai ce koma baya ba amma ya gaya mu shiga abin da yake sai ta kenan inda dole ce an sake sallah gaba da ma yace qala sahabul muntaqa yace wa fi hujjatun wannan ruwaya akwai hujja liman la yara salata alayhi fardan a hujja ce ga wanda yake ga wa annabi salati a sallah ba farilla bane ba haythu lam ya'muru tarika bil ada da annabi cewa ba wanda ya bar shin a ce take talle ka je ka ne ma musu sallah ko magana kenan wa yu'addidu qawluhu fi khabar ibn mas'ud abinda ke karo wannan magana ta cewa ba farilla bane ba cikin hadisin ibn mas'ud bayan ya ambaci tayya sai annabi ce summa yatakhayyar min mas'alati ma sha ya roki abinda yake so na addu'a tabi abinda yake so bai ce bai salati shine wai wannan shine hujjar ganin cewa ba wajibi bane ba amma ba ana magana wajibci goshin wajibci baka yin shi da man tabbatar da kun shi wa qala shawkani lam yathbut indi ma yadullu lil qa'ilin bil wujub ma shawkani kace ne da ban ga wani abu da ya tabbata ba wanda zai kawo hujja ga masu cewa wajibi amma annabi salati a cikin sallah ban ga ba wani madogara akan shi kamar da imamu shawkani ke hode al-muhimmu dai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma ya ci ayi akwai bayani can baya da muka yi na wanda ya kawo na ibn qayyim da yake magana lam yunqal annahu sallallahu alaihi wasallam salla alaihi wa ala ali fi tashahhud al-awwal ولا كان يستعيذ فيه من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال ya ce wa nustaba dalika fa inna ma fahimahu min umumat wa itlaqat kada tabayyin wa tabayyin mawdi'a wa taqayyid wa taqayyid bi tashawud al-akhir wannan magana ta imamu shokani ta ibnu qayyim ita kawo qayyim ko shi mai littafin ya dogara kan cewa ba a ma'anar salati a tahiyya ta hurku kuma ta biyu ma ya ce mustabi to wannan magana cewa lam yuqal shi albani rahimahullah ke cewa lajikan malam ya karuwa ta abu ya ala cikin sai musulun hadisin aisha radiyallahu anha ce yana raddi ga wani magana ta ibn qayyim ta ce lam yunqal ruwa aisha ta ba labarin da annabi yake wutiri a ta ce sallah ta da ka'atan lam yunqal illa fi samin dai ruwa ta gabata me magana akan nan aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya wutiri raka'a tara ta ce bai zamna ba sai da raka'a takwas ta ce da ya zamana ya yi tayya kuma salla alai suma da hede wa adam sai kuma ya addu'a lafazi ne karar da kuma ingantacce ce cewa ba rubuto ba to nan kurin kuskure ne kurishin ganin abin ne ma ko kai kai ka dogara ka ce ba ruwa akwai ruwa ya tabbas wata da wata annabi ya yi tayya wa annabi salati ya kashi salati a tayyar warku kuma a tabi ma da yi ta he yawa ya salatin kuma ya addu'a ya tabbata wannan wata ingantata ta ba wani shakka kan shuba kan ingancin ta da haka magana lamin kal amma na an ciro gaskiya magana nuqila anhu sallallahu alaihi wasallam na yin tahiyya wa annabi salati a tahiyyar ko da ta biyu su magana da ake magana wajibi ne ko ba wajibi ba sai kullum ga malamai suna diba karin abu ne kullum wannan abin da kai da yake kan kurin kai ka huta kuma ka sunna ka tabbatar da wani abu ka huta daga shakka na abu iyaye wa kana misali a ce ka mance ko wani abu ka nan ba an ce ba kai ba adi ko kabali dan ka masa da shi magana kenan kuran amma mutum ba zai bari da gangamu da wani sabanin tunda ya tabbata annabi ne sallallahu alaihi wasallam kuma ga fadala wa annabi salatin a ko ta tahiyar illa magana da yayi ta magana azaba wannan ita ce nasi zamu ga ruwaya gaban insha Allah magana da yayi ba samu ba amma yayi salati a tayyur ko ko dai mun tsari daga guda hudu wannan to shi wannan zamu ga ruwaya karara ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya kayyade addu'ar neman tsari daga guda hudun wannan ya kayyade akan tayyar karshe insha Allah yanzu sai ke cewa addu'a بعد التشهد الاخير كو وقبل السلام نو قبل السلام كو بعد السلام بعد نكو قبل كسوري ne ah farko du'a qabla me sa ko qabla sa yawa ne ana qabla sa badin ne badin ne daidai kenan yun yun addu'a eh ba'da tashahhud al-akhir wa qabla salam nan zai kama magana addu'o'i da ake yi yin addu'a bayan tahiyyar ƙarshe kuma kayan ayi sallama an yi tahiyya kayan sallama me ake yi shi ne za ka ji abin zai kama abin da ya tabbata daga nan sallar sallama abin da ake yi bayan tahiyya ta ƙarshe kayan sallama kuma ka ƙare ta kuma kayan kai sallama mai kamata kai sai ya ce yustahabbu du'a ba'da tashahhud wa qabla salam bima sha'a min khairai dunya wal akhirah an so ayi addu'a bayan tahiyya kayan sallama da abinda mutum ya so ya roki Allah daga khairai duniya wal akhirah alkhairai guda biyu duniya da lahira babu laihi ka roki Allah duniya mun ka roƙe shi lahira kan wannan madogara yace fa an Abdullah ibn Mas'ud anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam allamahum tashahhud thumma qala fi akhirih thumma thumma litaqtar min al-mas'alati ma tasha rawahu muslim annabi ya koya musu tahiyya ya bayan ya ka lafazin tahiyya ne sai ce bayan tahiyya kuma ɗayan ku ya zaɓi abin da yake so roƙi Allah da wanda ya so ya roƙi Allah kenan akwai addu'a bisa gama akwai addu'a kayan sallama bayan tayya wa du'a mustahabbu mutlaqan sawa'un kana ma'thuran aw ghayr ma'thur illa anna du'a bil ma'thur afdal yin addu'a mustahabbi ce ala kulli hal ma'ana mutlaqan kenan ba sai ta zo ba a siga ta hadisi me yakan yi matsala gaba ta alaka da hadisi iya misali ba a biya ba albashi ne a wani rike wani abu dai wanda ya shayi matsala ka ta garin ko ta gidanka kaga na ba hadisi kanta ka za ka iya kawo lafazinta ka roƙi Allah ka ce Allah ma kaza ya sauƙi maka duka na iya takaici eh sai dai in akwai abin da yake da alaka da roƙonka a cikin sunna to wannan shine yace illa anna du'a bil ma'thur afdal kaya addu'a wadda tazo a sunna ita tahi akan kai da ba tare da ma'sura ba to nan mas'alar ma'thur eh shi da abin za ci annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ya zo a sunna ba ma gamshin naka in dai akwai a sunna tabbas yayi to amma maganganu ana magana in addu'a za ka yi lokacin da kake bukatunka wani abu iya ka zo babu a sunna babu hadisin za a ba ci ba dole hilarci za ka yi kuma kullum magana yan wa mas'alar addu'a in dai ba annabi zace ce ba in dai babu sunna babu qur'ani da addu'a magana za a magana da balarabe da bahaushe da faranshi da ingile da buzurwa ne ne lokacin da kake addu'a ibada kake don hudda akan mutane ɗaukar suke wai sai kana larabci ne kake addu'a lokacin da bawa ke addu'a in dai wannan abin da kake roƙo ba annaba ne mace ba abin adatin masura ba to ta ke addu'a kana ibada ne ba kana hira ba ne yanda kai in kai lafazi na magana ba addu'a ba a sallah yanda balarabe in yi magana ya larabci shi ka balarabe ya hira a sallah ya magana ka taba ce ba da larabci ne ya yi a tashe shi ba larabe ne tun larabci ne a sallah ya yi hirar larabci ba lahi ba larabci ne haka ne yanda ba larabe in yi magana sallah ta ɓaci kai man kai ta ɓaci in magana ce amma lokacin Allah mun kaza Allah mun kaza ba kana magana kana addu'a ne misali cikin mutasar ali iyaka mas'alar addu'a kana iya addu'a wanda kake addu'a ma kusan kai ce ko da iya ji kai ba da shi kake ba idan ka so ka kasa ji ne ko da wani ya ci Allah ka saka mu ne Allah ka saka mu ne ya cuce ni iya ko da ya ji baka ba magana kai ba da Allah kake Allah kake gawa eh Allah kake gaya ba shi kike magana ba to a ce dai an kai ne dan ya ji to nan hirce kai da shi eh amma kana gaya Allah ne ya ji ko ya kusan ka abin ya ma zahi ka ce Allah saka mini cutar da wani mini eh to wannan baka yi magana ba kuma salaka lahi talau kina a takaice lokacin da bawa ke addu'a kuran ko da halshe ne in akwai wannan abun a cikin sunna kai shi amma kana hadin bukatunka kai da abin da zaka iya kai da harshenka da kullum muna kawo misali masu kaba ga bayan wannan ya kaba a to ne da da wasu shi bata yi ba sai ka rike shi wani malami ne yace aka addu'a da ajimin ji ta baci bai ka maka ba wani zai ka maka ruwaya ko littayin ko cikin magabata ya ce aka addu'a da ajimin ji bata yi ba babu abinda shi cikin motsar da yake kawowa ce yake addu'a ce yukuna addu'a ce bil ajamiya alqada bil arabiya nasu ne kawa cikin motsar hadin an kiki ta sha maka ruwi ba ta taɓa ci ba ce an ƙi ka ba maka ɓaci da maka rubi da ba a wajensu kenan ba a san addu'a ga wani halshe ba larabci ba amma ce ga wanda ya iya larabcin ka shi ma shi ma magana da ke ma shi ma kenan ba ce ba yi da a wanda ya larabci ya da larabci shi ya yi to kai ba kai larabci ba kula sai na kawo gurgurgu na ma ba larabci kake mane ba ka je wajen ma kai kai kafa ka kai hausa ka shi ya yi eh ba na ba na ba ta shuba ko dai ka samu matsala kullun kana ibada ne Allah kaman kaza Allah kaman Allah kaman Allah kaman kaza addu'a kake ba bashira kake ba ko dai ba shuba addini ayo ma magabata to mutane sai ka magana hira sai ta kama ba magana kai ba ibada kake kullun take ci kenan duk wurin da ake addu'a a sujada ne a tahiyya ne in akwai addu'a wadda take masura ta zo ka karanta in bukatar ba wani wani bukatun ka ne ka yi addu'a da hausarka ba wani shuba ko ɗaya ka kaskantar da kai ga Allah subhanahu ta'ala akan biyan bukatarka Allah ba balarabe bane ba nan laraba bane kadai da duk ba wani ubangijin kowa ne malicin kowa ne kowa kuma annabi ya ce kowa ka bukatar cikin Allah ka ka bukatar ka cikin sallah kenan ba wani shuba kan shi sai a wannan shuba ta kawo suke ganin mulakin wai hudu ba wai fasar hudu ba to wannan jahilci ne su shiga wa'ajin hausa har yau ce ba wai baka sallah da shirmi shi kuma hudu ba hudu ba bai awazi ne wani ce baka ruwaya ya ce dole ce baka ba hudu ba da hausa to ya hausa wa'azi ya je unguwa kuna karanta qur'ani da suna yi gaba ba tafsiri eh da annabi shi bai fasara ba bai tajama ba kullum wa'azi ko aya ya ko ya bai wuce kin ha ji unguwa kuna tsaya waji Allah ba ji aya a ji hadisi masha Allah assalamu alaikum me ka musu kaga bai ma ma'ana akwai shi sanin ma'ana wa'anin wa'azin ma shi ban hudu ba liman ya magana da jama'a ne wani abu da shaye su sa su hanya kin wani abu ne ba wani shubha a kan shi shi yasa cewa na kan wani misali wata wata an wata abin ayyuka kana su kamar ta karshen gabas irin sa Rasha sai India irin china da ga musulunci kayan kana ya kai can da jiya nan can sabai jiya suka tai can suka yi addini bayan nan ne zo daga baya baya can da farko yaje ma irin wani wurare su hanzu suna nan kan hudu ban zai hudu ba limin hudu ba kun zai zo kurin yayi wa'azi ba kun da harshen china ko na india kurin gaba daya wannan ya taso tun wani korokon addini suna ga tun da hudu ba wa'azi ne to duk da wasu suna ga cewa a yi da larabci shi ya yi amma a can zamanin ma kuma suna yi don za su kai wa'azi na yake wannan fatawa aka ɗauko ta aka lajina da mata saudiya a cikin shugabancin a lokacin dumba na shugaban zama da ta ne da kan cikin tawdil aka ga magana cikin tawdil aka mun abin bulbu mun dumba na shugaban zama aka wani masala ga irin an samu wasu gaba suka ce bai kamata ba wasu ka zo gaba suka ce kurin ba a yi dole a yi da larabci aka kai fatawar ga lajina da'ima aka bincike a ce gaskiyar magana wannan mas'ala babu wani shuba babu wani lahi amma abin da zai yi suka ce abin da ya yi mai yin hudubar ya karanta ayoyin ƙur'ani yadda suka zo ya karanta da zai suka zo duk wani bayani zai yawa mutane bayani da halishansu haka suka ajita wata shekara harkokon abin daura da ake za saudiya suka zo nijar su malamai suka zo saudiya sun zo ne yami sai suka isko irin da ake a wasu wurare a da a wasu wurare zama ana yi kahin liman ya zo wannan wazin da ake kahin liman ya zo kuma an yi masu ga wani ya zo ya hau suka ce to ku liman jiwa liman biyu da hudu ba a juma'a ya ce liman ya sun ga liman biyu ne aka ce a wannan tarjama ce yayi ta hudu ba da za a yi kuma shi wannan yazo shi ce a wannan ai yo shi ne misali liman kin bai tarjama me kai liman biyu ɗan juma'a liman da kuma wazi shi mai hudu ba wani yazo ne zai bayan shi suka ce a wannan babba mu dogara kan shi gaskiyar magana a wunin juma'a a sallar juma'a liman iya magana da mutane ne wani abu ya sa su hanya ya musu wa'azi wa'azi ne kurin na wannan ranar haka yana abinda ya gaskiyar magana kurin ba wani bata lokaci wani ya zo daban ya yi liman ya zo ya daban a kurin guda ne inda ba su gaskiyar magana shi ne albaniyar mallah ta kawo wannan cewa iya cikin bida amma cikin wannan litta na shi a takaice ya kawo wannan masalolin na cikin bida yin wa'azi ka hilimin shi haka ya ce kurin kuma da wannan ba muna da kila aka bari ba mu anan kuma da haka ake yi ayi wa'azin ayi wa'azin ayi da Allah sa da kila dai a hankali ayi ta ayi ta fafatawa karshe da lamari Allah ya gada ma wannan mulki tsoro cikin masu gaba abun yayi wasa da an yi fama sai ɗaya cikin masu abun to sun zo sun zugo sun zugo sun zugo sai an yi to shi wanda aka san zai a ran nan kin bayan an fafata kin zai yi sai aka zo hebi ba sai suka nihe shi to kai ya aka yi an zo kuma baka yi ba ya kyale da aka zo zama shi kutsa ga gaskiyar magana abin da ba ya ce wallahi ran nan an yi wannan magana zan ina shirin ina rubuta abin da zan yi sai barci ɗauke ni ya ce ina barci can kun ne ganin mulki an hura wuta wani ƙaƙa rami ya ce an je yin za a ja ina ja ana ja ya ce ana so a tura ina ja ya ce dukkan da falka ya ce zan falka ya ce wallahi shi sa gaskiya na liban da yi ne daga na Allah sa Allah aka masa wani wasu wallahi ɗaya cikin masu wasu ne shi ba cikin malaman ne shi sa ce gaskiya shi bai ba su masu wani suka wasa kaji mai yi muka huta kenan a takaice babu laihi kuma su ku gane su zama gabata suna magana ne su wancan wanda wanda samu kan fiƙi al'arba mazahib fiƙi al'arba mazahib su magana suke ma jamhur suna wasu na ga ana iya yi ba ma larabcin su bisa masala akan fasarawa duk masu suke kima su can suna magana ne akan ayi ta kun zurutu da hausa mutane suna ga halicin haka nan hukumar zukun wannan fasara ne batar matsala su ba su matsala kan ba matsala kan akan fasara ba su matsala a yi ta babu aya larabci hadisi da harshen haka aya a yi ta da hausa garin suna ga tayi in mun zama hausa zama larabcin gaba da zuwa fasara can bai ma bai cikin shuba mana bai cikin magana matsala wajen malamai shi wannan a wancan bangaren ma masu sai kuma su ma anan ko a malikiya ba imam maliki ba ba a wani ne cikin malikawa wani ne cikin malikawa ce an karanta ayyukan larabcin ba maliki bane ba ku gane sai yace da yanzu zamu a cikin yace addu'a wa du'a mustahabbun mutlaqan an so addu'a la kulli halin sawa'un kana ma'thuran aw ghayr ma'thur wannan addu'a ta zo a sunna ko da sunna ba لأن الدعاء بالمعصور أفضل أما الدعاء تسوء سنة تيتهي ونحن نريد بعد ما ما ورد بذلك زما كاو بعد ما ورد وانا abu daga cikin abin da yazo na addu'o'in da ake yi bayan tahiyya kafin sallama wa ana abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faraga ahadukum min at-tashahhud al-akhir kaji lafazin wanda yazo إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya ƙare ta hiyar ƙarshe kaga wannan lafazi ya zo ita wannan addu'a lafazi ya zo yin ta a tahiyar ƙarshe ita ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi al-qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min sharri fitnatil masih ad-dajjal rawa muslim wannan addu'a annabi ka umarni a yi ta sai suka ce maji annabi annabi ta fa da ta'awuz kenan annabi umarni a yi ta kuma ya hudu wurin yin ta a tahiyar karshe kenan kaya tahiya kama annabi salati kuma sai ka biyo baya da ita tambaya bayani ya gabata yin addu'a kayan salati kayan gaugawa shine Allah Allahumma inni a'udhu baka min azabi jahannam ya Allah ina neman tsari a wajenka ka kare min azabar jahannama wa min azabul qabr ka kare mun azabul qabr wa min fitnatil mahya wal mamat Allah ka kare mun fitina ta rayuwa da ta mutuwa rayuwa fitinar rayuwa rayuwa ba imani a bar hanya kuma cika ba imani don abu mutumin Allah kare shi da su Allah kare ka daga fitina ta rayuwa da ta mutuwa dan kwasan shedan baya hudda kamuna daga bawa mutaka akwai a jikinka kakkare na a'a in dai ba ka ba in dai ba ka ba duniya ba kakka amince ma shedan dan hanyar zai ba ce hatta wajen mutuwa bai baranka ba baranka bai yake saki neman kullun roƙon Allah asabat Allah tabbatar da kai akan imani da mutuwa da kalmar shahada mutuwar imani mutum kai wasa da addu'a wannan addu'a na sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a yi ta kuma shi ma iyayen ta kanshi Allah ina neman tsari a wajenka daga azabar jahannama ina neman ka kare ni daga azabar kabari ka kana ka fitina ta rayuwa da ta mutuwa wa min sharri fitnatil masihid dajjal ka kare min fitina ta sharrin fitina ta masihid dajjal Allah raba mu da sharrin shi wannan annabi ke kuma ya ce mu mi kaga wannan kullun ka kare ni abu an wa ayo ka diba abu da yawa da ke zawa duniya wata fitina kadan ba ta kai ta jarba amma da ban taka tayar da mutane kana aka samu wani dan boka boka mai dan dan daba daba kurji kenan duk ai wazan ga Allah sai sun je duk wazan ka sun je kadan yasa aka samu wani abu mamaki wallahi ko hidai abin abin da Allah so hidai mutane su ce wuta ko sun je to ina ga dajjal masu irin fitina ta dajjal wanda zai ce kabari tashi a gaban ka ya baban ka ne a gaban kamar ya ta yatsi ya tsaye a gaban ka ya tashi ayin hori ya ce sama a zo garin ku a ce sama ruwa a gaban kowa shu kun samu ruwa tumi saura a tare matacce a gabanka a yi ruwa tsoro ta ƙasa hudu tsoronki kun ta tsoro haba shanin a misalin da mazana ke cewa min halka tun ta halitta adam ta tashin kiyama ba fitina min haɗa da kan fitina mace da jan haka manzo ce babu tun halitta adam ta tashin kiyama ba fitina mai sharri mai haɗari kan fitina ta mace da jan sai manzo Allah ya ce kullum a sallah ku nemi tsari Allah kare mu daga sharrin shi kuma ya hudu cewa wanda ya haddace fati su da kaf wanda ya kiyaye harkon kaf Allah yana kare shi daga fitinar shi Allah kare mu sai kenan wannan shine abu da da annabi ya ce ayita a tahiyal karshi wannan ruwa ce ta musulun kenan Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min sharri fitnatil masiihid dajjal na annabi ya ce ya kayyade yinta akwai addu'a da Imam Bukhari ya rubuta da annabi sallallahu yake cewa ta'awudhu billahi min arba nan ma amma annabi ta bai kayyade ba a salla ko a sujada ko tahiyya ko ta yi ta'awudhu billahi min arba Bukhari kana ruwayin ku nemi tsari a wajen Allah daga abu guda hudu min jihadil bala'i wa darki shaqa'i wa su'il qada'i wa shamatatil a'da wannan din wurin ada kan annabi ya ce mu yi ku nemi Allah muku kariya daga abu guda hudu me guda guda hudu ta jihadul bala bala'i bugun bala'i da tara ma hankali halaka da kai bugun bala'i jarabawa mummuna wa darki shaqa Allah kare maka ka riski tsiyata ka tsiyata ba taɓe taɓe duniya lahira taɓe Allah ka daga taɓewa shi zai ce tsiyata wasu qada Allah kare maka ai wani hukunci mara kyau a kanka Allah ya maka mai kyau kullum Allah kamar mai kyau shi sul qada eh wa shimatul ada Allah kare mu daga dariyar makiya kashi muke kullum suke ga mugun abai ma dariya ya more ya ji daɗi ya murna Allah kare mu wannan abubuwa ne wannan addu'a ce mai muhimmancin gaske wallahi mai muhimmancin gaske ta kare ma tsiyata ta kare maka wannan mai aka cewa wannan dariyar makiya ta kare maka tunda bala'i dai mummuna wanda zai zai mu zama illa kuran lafazan addu'ar Allahumma inni a'udhu bika min jahdi al-bala'i wa daraki shaqai wa su'i al-qada'i wa shamatati al-a'da'i ruwaci ta Imam Bukhari to take ne ita wannan ita wannan an kayyade a tahiyya ita ma ta ƙarshe magana kenan bayan wannan salati amma ta waccan duka wurin addu'a sujada ne bayan tahiyya ne kana iya ta cikin addu'a ba lahi bane ba wa an Aisha radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi salah Aisha take cewa annabi sallallahu yana addu'a a sallah to dinna ce ita wannan addu'a shi ya kawo ta a maganar addu'o'i da ake kayan sallama amma addu'a ce mutsalaka ana iya ta ko ba kuma annabi nan bai kayyade ba tahiyya wacce lafazin ce kaya tahiyya amma nan zamu ga babu wannan abun kana iya ta ko ina yace annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana yad'u bi da sallah iya Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa a'udhu bika min fitnatil dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat Allahumma inni a'udhu bika min al ma'tam wal maghrib me cewa Allah Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr Allah ina neman ka kare daga azabar kabari wa a'udhu bika min fitnatid dajjal ka kare ni tsari wajenka daga fitna ta dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat Allah neman tsari ka kare ni daga fitna ta rayuwa da mutuwa Allahumma ya Allah inni a'udhu bika ina neman tsari min al ma'sam abinda zai kai ni ga zini kina zini Allah kare ni duk abin zai kai saba maka Allah kare ni wala magaram Allah kare ni duk abin zai kai ce bashi eh duk abin zaka ce bashi Allah kare mashi eh bashi eh magana kenan magana mutafaqan alai eh kuna ce rasulullahi kana neman kullun kana addu'a kullun Allah kare daga bashi to kai bashi mugu abu ne yace saka alƙawari ka saba saka saki hanya a matsalar da shi bashi kayan ci bashi a yanzu da yabo lokaci bi ba lokacin biya baka biya ba a lokacin an kai ka lokacin kai kwana shi yana ka gani ka da ba matsala ga shi kai Allah kiyaye mana bashi Allah warware mana yace wa ana ali radiyallahu anhu qal kana wannan da ruwaya bukhari kata muslim ya kawta wa ana ali radiyallahu anhu qal kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salah يكون آخر ما يقول بين التشهد والتسليم tace aliki aliki balla aliki balla sai zan aliki balla bari aliki da nake cewa manzana sallallahu alaihi ya kasance idza qam in tashi zuwa sallah yakun akhir ma yaqul karshen abin da yake hudi baina tashahhud wa taslim karshen ba tsakanin tahiyya sallama ko addu'i ko to sai ka magana addu'o'i da yake addu'a shi ta karshe kin bayan ka duba ta adoyin wanda da kai sai sallama gata Allahumma ghafir li ma qaddamtu wa ma akhart wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma wa ma asraftu wa ma a'lamu wa ma anta a'lam bihi minni anta al-muqaddam anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir la ilaha illa anta rawa muslim abinda yake ma'ana addu'ar addu'a shi ta karshe da kai sai sallama Allahumma ghafir li ma qaddamtu wa ma akhartu Allah ka gafarta min abinda na riga na gabatar da abinda zai zo a gaba wa ma asrartu da abinda na boye wa ma a'lantu da abinda na bayyana wa ma asraftu duk wani barna da nayi na sakaki wa ma anta a'lam bi min Allah ka gafarta min duk abinda ka san ni nayi anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir kai ne mai gabatarwa kai ne mai jingitar ma'ana kai ka sa abin da ya kamata a gabata ko a jingitar duk kai ne Allah kamar Allah ka ba Allah komai a nishi da wanda ya dace a yi yanzu da wanda za a jingita duka ma'ana Allah kai ne mai wannan iko kuma la ilaha illa anta babu abin bauta da gaskiya sai kai Allah rawa muslim wa ana abdullahi bin amr أن أبا بكر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي عبد الله بن عمر كيتشوا أبو بكر الصديق كنا يتشوا مزانا صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي يا مزانا كسندني addu'ar da zan rika yi a cikin sallah qal sai ce ma abubakar qul kace allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim muttafaqun alayh kina bukhari ya ka muslim ka yace ma'ana addu'ar da annabi ya kuma abubakar siddiq da zai kai a cikin sallah allahumma ya allah inni zalamtu nafsi zulman kathira allah ne na zalimci kaina zalimci mai yawa na an ce akwai fawwada lamari kaskanci ga allah kai mai lahi ne allah na lahi lahi mai yawa wala ya gafiru dhunuba illa anta allah ba mai gafarta zunubai sai kai allah faghfir li Allah ka gafarta mini maghfirata min indak gafara ta musamman daga wajenka warhamni Allah ka ji kaina innaka antal ghafurur rahim Allah kai ne mai gafara mai jin kai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allah yana burge Allah bawon shi ce wala yaghfiru dhunuba illa anta wannan kalma tana burge Allah ya santa gabawa na makanta cikin addu'a ta hawa dabba sayyidina Ali an kame abun hawa ya kanta wannan addu'a ta abun hawa sai dariya da ya tabi misa kai dariya ta neman nada ga annabi ya dariya sai ka ta abin da yasa annabi ce ayi mamaki abin da Allah ke birki ba Allah ga bawon ce ce la ka fitu billahi anta Allah maka firli fa inna la ka firu dhunuba illa anta akwai addu'a idan kawo abun hawa annabi idan ya dora kawo shi ce bismillah in ya zamana ya ce alhamdulillah kin ka dora kawo ka saman saman inji ne mota ce bismillah zaka dora in ka zamna ka kan bolan alhamdulillah subhanalladhi alhamdulillah alladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah allahu akbar allahu akbar allahu akbar subhanak inni qad zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta kace alai kenan bayan ka yi bismillah ka hau alhamdulillah alladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah allahu akbar allahu akbar allahu akbar subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta haka kama tahiya kuma sabka lahiya sai wa an abdullahi bin amr a'a وعن حنظلة بن علي أن مهجا بن العدر بن عدر بن العدر حدثه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فيذهب برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد ويقول اللهم إني أسألك يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له قد غفر قد غفر ثلاثا رواه احمد وابو داود abin da ke ruwayar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallacin jandala annabi ya shigo masallaci fa idha huwa bi rajulin qad qada salata ga wani ya kare sallah iyayin tahiyya wa ta iya kare sallah iya tahiyya a tahiyyar yana addu'a Allahumma inni as'aluka ya Allah ina roƙonka ya Allah alwahid wanda yake ma'aikata daya makadaici a samad wanda ake nihi da bukata alladhi lam yalid wa lam yulad wanda bi ahwa ba aheshi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad ba shi da kufi me zai Hausa gaska kenan duk wani abu na Allah kamar kace dai laysa kamithli shay'un huwa samil basir shi ma'ana magana laysa kamithli shay'un ba Allah babu wani abu na Allah da yake kamar da wani Allah ba wani bai da kufi kiran babu wani abu ba da wata siffa ta Allah suna Allah ba wani suke daidai da Allah shine wallahi mai kullu kufuwan ahad Allah bai taba samun daidai da shi ba ko da bangaren sababbin shi Allah mai wannan siffa da kai ba kai bala da kalmomin sai ka ce an taghfira li dhunubi Allah ina roƙonka mai wannan iko mai wannan girma ka gafarta min dhunubaina domin innaka antal ghafurur rahim Allah kai ne mai gafara mai jin kai annabi da jirba ne yana da sai almuhimmi zalla ce qad gufir qad gufir qad gufir man haqiqa an gafarta mishi sai wa an shaddad bin aus qal كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما لا أه وأستغفرك لما تعلم wannan rahun nasa'i abinda yake ruwa da ma'ana addu'ar cewa annabi sallallahu alaihi ya kanta wannan addu'a cikin sallah Allah Allahumma inni as'aluka sabata fil amr Allah ina roƙonka tabbata cikin dukkan al'amari kan zaka zama ina karkata ina rarawa in tabban zama mai kama kafa wal azimat ala shari'a zaman to mene akan bin shari'a kenan rike shari'a tsayawa akan shari'a shine azimat tsayawa kan shari'a wa as'aluka shukra ni'matak Allah ina roƙonka in rika zaman to mai godewa ni'imarka wa wasan ibadatak zaman to mai kyautata ibadaka Allah wa as'aluka qalban saliman ina roƙonka zuciya lahiyayya wa lisanan sadiqan ina roƙonka halshe mai gaskiya wa as'aluka min khairi ma ta'ala ina roƙonka duk alkhairin da ka sani ina roƙonka duk alkhairin da ka sani Allah kuma uzu bika min sharri ma ta'lam Allah ina neman tsari daga duk sharrin da ka sani gaba ko Allah sani ba kan gaba gaba ɗaya ne kuma wa astaghfiruka lima ta'lam ina neman gafara duk abin da ka sani Allah Allah gafarta min wa an abi mijlas qal salla bina ammar bin yasir radiyallahu anhuma salatan fa awjaza fiha fa ankaru dhalik fa qala alam atamma ruku'a ruku'a wa sujud قالوا بلى قال أما إني دعوت فيها بدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به abinda abinda take ba labari amma bin yasir ya mana salla ya mana salla salla fa awjada fiha yayi ta gajera bai ta tsawo ba salla fa ankaru dhalik suka ya za a wannan salla gajera ta gajera suka mai inkarin sallar ta yi gajarta faƙala sai ce musu alam a tamma ruku'a wa sujud bin cika ba ruku'i da sujada suka ce bala ka cika kenan wajen karatu ne da addu'o'i biye da yawa ba amma ya cika ruku'i da sujada a nan ba matsala to ce in ma kenan biye dogo ai ga yana mai muhimmanci ya ce ni na yi wata addu'a cikinta wanda manzala yake da wannan addu'a ita ne a ciki ya ce na ce allama bi ilimin kalagaib wa ƙudratika alal halk a hayini ma alimta alhayata khairar li wa tawaffani idha kantar wafata khairar li أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصر في الفقر والغنى ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك وأعوذ بك من ضراء مدرة ومن فتنة المدلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهديين رواه أحمد ونسائي بسند جيد abin da yake ruwayan lafazin ma'anar addu'ar da ya ce iya ya yi ta kenan ma mai ba kenan ba a cikin addu'a ba abin da rage ya ce na ce Allahumma bi ilmin kalgaib Allah ina roƙonka da sanin gaiban ka Allah ina roƙonka da siffarka da ƙudurarka alal khalq Allah ina roƙonka akan wannan ababai sanin gaiban ka da ƙudurarka akan halittarka ahayini ma alimta al hayata khairin li Allah ka raya ni matuƙa ka san rayuwa ce muhi alkhairi gare ni wa tawaffani idza kanat wafata khairan li Allah ka amshirina in mutuwa ce ta alkhairi gare ni as'aluka khashiyataka fil ghaibi wa shahada Allah ina roƙonka in mutum mai tsoronka a hili da boye ko a ina san ina tsoronka wa kalimatal haqq fil gadabi wa rida ina roƙonka samun kalma ta gaskiya a cikin fushi ne ko cikin zama lahiya kada rika magana ta banza rika wadin gaskiya kon hali kada fushin zuciya sa jima abin da bai dace ba wal qasada fil faqr wal gina ala roƙonka tsaka tsaka tsakiya takaitawa in talaucin ne kai kai yawa baina baina akwai babu haka shine baina baina haka idan arzikin ne kai fata fata dauki hankalinka wadata gina wanda take sa ka bar hanya ke tsaka tsakiya ki ya roƙon wadata tsaka tsakiya talauta tsaka tsakiya wallan zata nazar ila wajhaka Allah ina roƙonka jin dadin dibarka Allah ta gobe kiyama wa shauqa ila lika Allah ka samu begen neman gamuwa da kai an ce wace ta gamuwa da Allah cewa duk mai imani an ce balle a lokacin barin duniya wanda yake mai imani ne idan malaku suka bashi bushara anan nan saka ce ruwa da bukhari kai musulma kawo da aisha tace annabi zaki annabi yake ce musu man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa man ka liqa Allah kana liqa liqahu duk wanda yake san gamuwa da Allah Allah iya san gamuwa da shi wanda cikin gamuwa da Allah Allah bai san gamuwa da shi tace ya rasulullah kullun nakara maut tace aisha ya rasulullah kowa bai san mutuwa sai mutuwa rasulullah yace aisha ballar ma haka bane ba yace innal abdul mu'min idza idza ja'a wana mana ajal mubawa bi imani in ajal ya zo mishi za a zo mishi dukkan bushara za a gwada mai abin da yake gaba annabi ta a lokacin nan ba abin da yake so sai wannan mutuwa eh bai kuna wayo wayo kuna da kuta shi mutuwa yake so annabi ce ka nan iya ka gina mutum annan ba iya shauka iya san gama da Allah san ko shi ma a lokacin Allah ya san gama da shi eh haka annabi idan ajin ya zo mishi to ana ana zama da bushara a gwada mai bushara sai ka san wani mutuwa to shine kenan yazo kenan Allah sa ka sa mun shauki in zama mutum mai begen gama da kai Allah shi shauka la liqa'ika wa a'udhu bika min darra mudur ala ina kaman kariya daga wata cutar wata cuta mai cutarwa ta mai cutarwa Allah kare mu shi ta mai cutarwa wa min fitnatil mudilla Allah kaman kariya daga dukkan wata jarabawa mai batarwa Allah ya Allah zayyina bi zinatil iman Allah ka kawata mu da kawata imani waja'ana hudatan mahdin Allah ka samu shiryayu masu shiryasuwa ina da mai tarihi kenan ga mu komai Allah amsa mana sai wannan da rawa Ahmad kuma wannan sai sanad jayyid wa ana abi salih ar-rajul min as-sahaba qal قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كيف تقول في صلاة قال أتشهد ثم أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولهما ندندن رواه أحمد وأبو داود هنا يا كسانتي ruwa ce wadda ta zo da wuri da yawa ta inganta mai da cikin sifar sallah ta albani inda ana kawo wani hadisi a inda hujjar mai farilla yabi mai nafila ma'azu bin jabal radiyallahu anhu iya zawwa masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salla ta isha kuma ya koma ungosu suna jiran shi a can ma shine limami samsan mu'azu iya cikin qurra da annabi ma sheda to haka ake wata rana wani yaro cikin matasa ya zo ya bi wannan sallah ta min tsawo ana sallah ya cire ya sallar shi shi ka sallar shi kadai ya hau dabba shi ta shi ana sallama zaka ce mu'az kaga abin da wani yayi kana salla ya ja da baya ya ta shi kadai ta shi ka san mutane akwai gama ba ma zai ce wannan wani huci ne gurin ne wannan munahuci ne ba munahuci ana sallah ka ce sallah ka ce sallah ana sallah ya ne ba ce amma zai ce munahuci ne gurin wannan labarin aka je kuma aka kai ma yaro kullum mutane akwai irin mutane wannan kullum akwai su a ce mai yaro ka ji wa jiya mu Allah ya ce kai munafiki ne ya ce ni ne munafikin garin Allah na wayewa aka kwatse a shan Madina wajen annabi aka wajen annabi sallama shi ya zo mu'azi ya zo yaro ka kara mu'azi ya ce mishi munafiki me aka yi mu'azi zo mu'az ya zo ga yaro ba ce yaro ya aka yi ta ce ya rasulallah amma mu'az yana zuwa wajenka ya sallar isha kusa ba na mai adam iya shan sallar isha iya janta iya sallar isha ya yi dare kuma ya zo nan ya ja mana dogon karatu an ce ta ruwa bakara ce ma ja ta ruwa bakara ce ta ruwa ya yi dogon sallah shine sallar ta mun tsawo na ja da baya na yi tawa na tahiyata ya ce ya rasulallah ya ce in kuna sallah da kai da ma'az ina jin kuna wani gunguni shin dandana kana jin sauti amma ka gane sauti amma kana ake wani kana jin sauti amma ba gane abin da ake wani shi gunguni ko kuna wani gunguni ba san abin da kuke wani ba ashe ya ce kai mai kai ya sun layi abinda na yi ni da na jara baya na ya fatiha fatiha ce kun yayi kuma ka na roƙi Allah wani adda na roƙi Allah aljanna ya mutsaye daga gidan wuta kuna shi na yi albada ka wannan ruwaya wajen na tukul fata ta ba da imam shaye ko magana takaita fatiha ta yi karatun fatiha ya yi shi na kai wajen magana wannan fatiha ta yi ta ka sallah an ga sallah ta yi ba ka yi ba sura ba kawai ne karuwa yi a ce annabi abinda ne kurin fatiha kan dace kurin na kanta fatiha ya addu'a kadai ba annabi ce ta ka sallah ba ko shine hujja da alhaji ga mana to anan dai a dai a dake zai ga annabi ga abin da fatiha ya addu'a kurin ga abin da ya roka aljanna ne ga wuta to shi da ya kare sai annabi ce ya ce ma ya rasulullahi da kai da mu'azu ina bin ku sallah duka ina bin ku sallah ina bin ku sallah kai da mu'azu kuna wani gunguni ba na ji abin da kuke wani kai da ma'azu gaba daya ya ce yaro mu ma haulahu ma dandamu ma dai wannan adda ta ka anan muke kai da kawa duk gungunin namu tsakanin aljanna ce da tsari da wuta shi ne kenan shi dandana kenan akwai neman tsarin neman alabaka aljanna ya ma kariya daga gidan wuta shi wannan shi abin da ke yana sallah ya fatiya kun yana addu'a shi ne kenan mai tambaya kai fa taqul kai me kada sallaka ya ce ina tahiya kuma in ce Allahumma inni as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nar amma inni amalatu inni la usin dan ta gaban iya kiyaye dandana gungunin da kake yi na dandana ta masu ko gungunin ma'azin masu ki bana ganewa shi annabi ya ce mishi hawlahuma nudandir mu ma tsakanin kewayen wannan tsakanin neman aljanna neman tsari ga wuta anan ce adda ta mutaka anan take eh ke dai ana neman tsari ana neman aljanna da tsari ga wuta cikin sallah sai kuma balle magana bayan tayya روى أحمد وأبو داود سي وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الدعاء عبد الله بن مسعود النبي يا كويا مي وانا الدعاء مي الدعاء تكي اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها وقابليها وأتمها علينا رواه أبو داود أبو داود رواية ابن مسعود yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi wannan addu'a me ma'anar addu'a Allahumma alif baina qulubina Allah ka hada tsakanin zukatanmu hada kan wa aslih zata bainana ka gyara duwar matsala tsakaninmu nan zata bainana amma da matsala tsakaninmu Allah ka gyara tsakaninmu wasu matsaloli tsakaninmu Allah ka gyara su shin zata bainana wahadina subul salam Allah ka shirye da mu da hanyoyin sallama aminci wa najina min zulmat dan nur Allah ka tsiratar da mu daga duhu zuwa ga haske wa jannibna al fawahish Allah ka kare mana alfasha duk alfashoshi ma zahara bin wa badan da tabbayi da taboyi duk Allah kare mana duk alfasha ta hiri taboyi wa barik lana fi asma'ina Allah ka mana albarka cikin jinmu wa absarina kaya albarka kenan cikin ganinmu wa qulubina kaya albarka cikin zukatanmu wa azwajina kaya albarka cikin matanmu wa zuriyata kaya albarka cikin diyanmu wa tuba alaina Allah ka ka amsa tuba mu Allah innaka antat tawwabur rahim Allah kai mai amsa tuba ne mai jin kai ne wa ja'alna shakirin li ni'matik Allah ka sanya mu masu godiya ga ni'maka shin shakirin li ni'matika musinina biha wa masu ma'ana abin yabo da wannan ni'ima taka kuma kabiliya masu karɓar ni'ima ka Allah wa atamma alaina Allah ka cika wannan ni'ima gare mu ka cika ta gare mu Allah eh sai nan kalmar musini nabiya wa qabiliya cewa Allah ya baka ni'ima kuma zaka manto abin yabo da wannan ni'ima a yabe ka da ita kenan Allah baka ni'ima kenan kai abin kwarai da kenan shine abin ya a yabe ka da wannan wannan ni'ima da Allah ya baka sai wa an Anas qal كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل قائم يصلي فلما ركع وتشهد قال في دعائه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابي أتدرون بما دعا أترون بما دعا قالوا الله ورسوله أعلم قال والذي نفس محمد بيده لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى رواه النسائي abin da ke ruwa ta ibn mas'ud ta anas anas bin malik daga anas bin malik anas yace muna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zamane wa rajulun qa'im wani mutum iya tsaye yusalli iya sallah falamma rakanin ban Allah da ya ruku'i wata shahada ya tahiya qala fi du'a a cikin addu'ar da yayi kenan a cikin bayan tahiyar shi ya ce Allahumma ya Allah inni as'aluka Allah ina roƙonka bi anna lakal hamda godiya ta tabbata gare ka la ilaha illa anta almannan babu abun bauta da gaskiya sai kai almannan mai baiwa badi a samawati wal ardi makagen halittar samai da kasai ya dal jalal wal ikram ya mabucin girma da karamci ya hayyu ya qayyum ya rayayye wanda ke zama da kanshi wannan sun sunan ne karanta sai ya roki Allah wata ruwa ce na sabu ya addu'a ya roki Allah aljanna da ya da ya roko shine annabi ya ce masa sahabbai suka tare da shi fa kana da ashabi yace atadaru bi mada kun san wannan da me ya da kun san wannan da me ya da me da me ya addu'a na bawan Allah kun san da me ya addu'a na bai tambaye su suka ce Allah da manzon suka kin Allah da annabi suka suka sanin kowa dan adda ce suka mai da abin zuwa ga Allah ga ga manzon shi Allah rasulu alam yace wannan bawan Allah annabi yace wallazi nafsi muhammadin bi yadi annabi yace na rantse da wanda ran muhammad ke hannun shi shine Allah kenan laqad da'a Allah bismil azim wannan bawon Allah ya kiraye Allah da sunan Allah mai girma wata ruwa ismin a'azam mai sunan Allah mai girma sunan da allazi idza du'a bihi ajaba wanda aka roki aka kiraye Allah Allah zai amsa wanda su ne bihi a'ada aka mai tambaya zai bada kina mai nasu ismin al'azam gashi اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم شينه سنه ina ganin kamata mu tsaya Allah kai mu zai san gaba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh